أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa da ku a wannan babban masallacin juma'a da yake garin tawa a unguwa ta kurfayawa wanda muke gabatar da daura takaitattar daura a cikin ilimin tajwidi mun tsamike waɗansu hukumce-hukumce da suke yawan maimaituwa a cikin karatun alkur'ani kuma ba tare da sai an yi karanta da larabci ba saboda lokacin mutakaitacce ne amma za a yi bayani galibi da yaren hausa sai can abin da ba a rasa ba na larabci ana iya faɗa wanda in allah ya ba mu iko wani lokaci sai a karanta littafi muna da littattafai guda hudu suna da muhimmanci a cikin ilimin tajwidi galibi su ne muke karantawa akwai littafin manzumatul jazriya ta ibnul jazri akwai tuhfatul atfal ta suleiman aljamzuri sannan kuma akwai kawa'idun tartib wanda waɗansu malamai ne suka yi shi akwai kuma hidayatul mustafid fi ilmi tajwid wanda wani malami ya rubuta an gane ko da sheikh muhammad mahmud wanda ake kira abu rima to galibin waɗannan littattafan muna samun kanmu a makarantunmu ana karanta ma masu koyon ilmin tajwidi al-mubtadi'in akwai littattafan da suna tsawaita bayani to galibin ilmi a farko ana farawa ne da littafai kankana har aji zuwa ga manya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba ɗaya yanzu babin da za mu yi bayani kansa faslun fi ahkamil mimi sakina babi wanda yake bayani akan hukuncin mim as-sakina ma'ana mimun wanda suke da ɗauri mimun hannu ga shi mun yi mimun ga shi kuma an yi mata sukuni ita ake kira almim as-sakina nan da yawa daga cikin masu karatun tajwidi a nan suke samun matsala domin ba sa bambantawa tsakanin mu as-sakina da mim as-sakina ita nunu sakina nunu sakina nun arat mai ɗauri tana da hukunci guda hudu tana da izhari idghami ikhfa'i iqlabi ko iqlabi ikhfa'i ita ko mimu sakina tana da hukunci guda uku izhari na nunu sakina da izhari na miyim a sakina akwai kuma wato idgami na mimu sakina akwai idgami na nun as-sakina akwai ikhfa'i na nun as-sakina akwai ikhfa'i na mim as-sakina amma ita mim as-sakina ba ta da iqlabi ba ta da iqlabi sannan abu na gaba haruffan izhari na nunu sakina an gane ko guda shida ne amma haruffa na izhari na mimu sakina kusan harafi ashirin da wani abu ne zuwa da shida to shi yasa sai ka yi ƙoƙari duk da yake wanga izhari ne izhari ne ikhfa'i ne ikhfa'i ne idghami ne idghami ne amma akwai inda suka bambanta haruffan tun farko ba ɗaya bane wagga sunanta annunu sakina wagga kuma sunanta almimu sakina annunu sakina tana da hukunci hudu inji bature ko for masu karatu english almim as-sakina tana da hukunci uku ba ta da iqlabi ita almim as-sakina ina son mu fahimci abin da kyau to ita mimu sakina mimun mai sukuni hali uku gare ta ko mu ce hukunci uku ana idghaminta a wajen harafi daya kawai harafi guda shi kaɗai yake da idghami a wajen almim as-sakina kuma yana da hunna miqdar harakatai misali واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم لهم ميم الساكنة مثلا ميم ce uwarta to kenan ana sanya mimu sakina cikin wato mim uwarta sai a kira shi idghamu mutamathilaini harafi biyu masu kama da juna an sanya su cikin juna sai dai na farko yana da sukuni na biyu yana da fatha a nan wani wuri kuma yana da kasa wani wuri kuma yana da gomba za a yi hunna kuma gwargwadon wato miqdam harakatai misali wadrib lahum mathalan cikin surat cikin surata yasin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا المرسلون واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا نشني الادغام متماثلين كما اكوي غنة غنة كما مخرجها الخيشوم ذاك تجيبو واضرب لهم لهم مثلا shi yasa waɗansu suka iske inda ake idgham bi gunna sun cire gunna sai su zo da ɓanna misali faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kaga faman ya'mal nan nunu sakina ce ba wanga mimun da muke magana kanta ba bayan ta ya'un tazo hukuncin shi idgham bi gunna to da yawa waɗansu musamman wajen wawun da ya'un sai su yi idgham amma ba su zuwa da gunna kunga misali yadda za a karanta faman ya'mal mif شرا يره
sai ka ji mutum ya ce faman ya'mal faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sharran babu gunna sharran gunna sharran to kun ga mushkila ce domin hunnan nan makhrajuha alkhishu to nan wadrib lahum mathalan wato mi idgham almim sakina ana kira shi idgham mutamathilain hukmuha alghunna nan za a yi gunna miqdar harakatai misali na biyu an gane ko lakum ma fil ard
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم ما في الأرض جميعا كاغا لكم ميم الساكنة بعدها الميم إدغام متماثلين حكمه وتكو حكمهما إن ممكن الميم من يقول الغنى مقدار حركتين مونغاني وانا كوب مونغاني با مثالي نقبا ولكم ما كسبتم
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
ولكم ما كسبتم كاغا لكم ميم الساكنه بعدها الميم سيغن مقدار حركتين muna gane wannan tau a nan sai ka bambanta tsakanin idgham بغنة عند الميم دكما إدغام متماثلين akwai inda za ka iske kamar sun haɗe karatun guda ne amma hukuncin ba guda ba ne zan ɗan ba da misali
falliyar kurin insani mimma kurin za ka rubuta shi haka
فلينظر الإنسان مما خلق أنا wani hukunci ne wajen falyan zuri insanu min bakwai wani hukunci ne wagga mimun mimul mushaddada to mun ji mimul mushaddada nan idghamu mutamathilai ne ko ko idghamun ne dogunna gari ko wagga kalima asalin ta ba min bi bane kai ba ko hala kwarai asalin shi min ma khuliqa min daga mi aka halicce shi to in ka kalli rubutu sai ka ce a mimun biyu ne sun ka haɗu idghamu mutamathilin ne almimu sakina ba'da halmim almaftuha a a nan huna al-idgham ne na nunu sakina amma wajen rubutu sai aka rubuta shi haka shi yasa malaman qira'at da tajwidi in suna so su banda aka irin wadanda suke baka sai a ce maka ma hukumin mimma khuliqa sai ce a nan huna idgham mutamathilaini fas ka hadi mun gane ko ba mu gane ba na kawo wannan nisan don mu gane cewa wani lokaci hukunce-hukuncen suna kusa da juna amma ba ɗai ba ne ba ɗai ba ne tau Allah ya taimake mu hukumci na biyu sai hukumcin mimus sakina ba nunus sakina ba ina maimaitawa idan ba'un ta zo bayanta to nan za a yi ikhfa'inta ikhfa almim as-sakina inda al-ba kun ga da nunu sakina ce ba'un ta zo bayanta wani hukunci ne ha iqlab amma in mimu sakina ba'un ta zo bayanta ikhfa'u shafa to idan nunu sakina mimun ta zo bayanta idgham to idan mimu sakina mimun ta zo bayanta itghamu tamathilai dole sai kana iya haka kake iya bambanta hukunce hukunce to yanzu da muke idgham mutamathilai yanzu ba'un ta zo bayan mimu sakina muka ce hukunshi shi ikhfa wani irin ikhfa'i ne sunan shi al-ikhfa' ashafawi ikhfa'i na labba shine ashifa alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn labba guda biyu shafatayn to shafawi abinda an ka danganta zuwa ga labba saboda mimun daga labba take hita ma ma ma ba'un daga labba take hita ba ba ba sai aka kira shi ikhfa'u shafawi za a boye mimun a wajen labbatun da dama nan take fita sannan a fitar da ba'u amma bil misal yattadhihu al maqam misali tarbihim bi hijaratin min sijjil cikin suratul fil bismillahir rahmanir rahim
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميل
ترميهم بحجارة الميم الساكنة بعدها الباء مثالي وهم بالآخرة
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغون
intabihu cikin qur'ani akwai wa hum bil akhirati kafirun akwai wa hum bil akhirati hum kafirun aramu bi wasu hadda alqur'ani shi wa hum bil akhirati kafirun guda ne sauran kuma sai an ƙara hum kenan akwai inda hum guda ce akwai inda hum nawa ne biyu in ka ce wa hum bil akhirati kafirun hum daya wa hum bil akhirati hum kafirun biyu to shi wa hum bil akhirati kafirun muka ce nawa ne guda shine wanda yake cikin suratul a'raf sai ka rike shi kadai ne addahum guda wajen ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون سورا كما سيكتهم بالآخرة هم كافرون ma'ana da inda hudin ta zo za ta maimaita inda an ce wa bil akhira to a nan akwai guda cikin suratu yusuf akwai guda cikin surat hud inda ya kafiru ne in kuma ba kafiru ɗaya ba ne akwai wa bil akhirati na'am to almuhimmu a nan za a bayyana za a yi ikhfa'in mimu sakina ba nunu sakina ba bayan bawo sai harafi na mun ka samu biyu a nan da mimun da bawo to sauran haruffan da suka yi saura in ka cire mimun a nan idgamu mutamathilai ne ka cire ba'un ikhfa ash-shafawi to duk harafin da ya zo bayan mimu sakina ina maimaitawa mimu sakina mimu sakina ba nunu sakina ba to sai ka yi al'ifhar sai ka bayyana suna kira shi al'ifhar a shafawi mun gane wannan sai dai ana son mutum ya yi hatta domin mimun tana daga cikin haruffan da ke hita daga labba to akwai cikin huruf na al-ibhar ash-shafawi akwai wawun akwai fa'u wawun daga labba take hita wa wa wa fa'un kuma lebu wato haƙura na gaban baki guda biyu ga su so tabo tsakiyar lebu ko lebe na ƙasa fa fa fa fa to ga mimun daga labba fa'un daga labba wawun daga labba kuma suna daga cikin huruful izharu shafawi tunda ai an hidda mimun da ba'un duk waɗanda za su yi ciki to in aka zo in dai mimu sakina fa'un ne ko wawun ana jira da kyau to ai hattara saboda yanzu na wani na amsha wurin wani misali wa hum fiha khalidun ko hum fiha khalidun to wajen hum fiha da yawan mutane wasu dai ita fa'un din dama wawon suka mai data sai shi ce hum hiha hum hiha wasu kuma sai su yi ikhfa'i shafawi wajen fa'un sai ka ji ya ce wa hum fiha i'i nan babu wani hum fiha ba ta hum fiha ba a yi mata ikhfa'i bayan mimu sakina sannan misali siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin عليهم ميم الساكنة بعدها الواو إظهار الشفوي أما دي واو أنسو سيسو ميدوسو دوكا واو إجاتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما هكذا wannan kuskure akwai shi a'a nan dole sai ka tabbatar da lambanka sun gami sai ka ce zuwa ga harfi na biyu kaga ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdub maghdubi alaihim wa himwa ba a ce himwa himwa wannan kuskure muna jin shi na maimaituwa ga bakin yan uwa yana da kyau mutum ya gyara karatun alkur'aninsa malam bahaushe yana da wani karin magana ya ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba duk waɗannan karatuttuka da ake yi saboda mutum ya gyara karatun shi in ma wani ya samu dama ya zo kun yanzu akwai alamun hadari wani bai samu damar zuwa ba amma akwai whatsapp wani ma tana yana kallon mu ta facebook in wani ma yana cikin garin nan wani ma ba cikin garin nan yake ba in ma wani yana cikin kasan nan wani ma ba cikin wannan kasa yake ba to dan saboda ba ba wani in ma ba ka son a ganka kana gyarawa to ga karatu Allah ya yi hanyoyin da har cikin ɗakin matakka karatu zai iske ka ko ba haka ba so Allah ya taimake mu to don haka ba a cewa gairil maghdubi alaihim wala ba alaihim wani alaihim wa alaihim wa hum fiha hum fiha ba cewa hun yiha Allah ya gane da mu kafin in je zuwa ga hukunci na gaba daga cikin hukunce-hukuncen da muke dan wato tsakarawa muke ɗan ɗiba kaɗan akwai tambihi shi ne mimu sakina idan ba'un ta zo bayanta ana kirshi al'ikhfa'u shafau da yawa daga cikin masu karatu za ka ga suna cewa sai an bar furja furja shi ne wani ɗan turu ɗan rami ɗan ƙarami misali in ka zo wajen tarmihin bi hijaratin sai su ce ba ka game baki sai dai ka ce tarmihim bi hijarati akwai wannan ko babu ana faɗin wannan magana amma wannan magana zan ce mafi inganci babu shi da aka dibi sanadin wannan riwaya da ta ce ana barin furja bai inganta ba Dr. Ayman Suwaid babban malamin da na ilmul qira'at na duniya wanda asalinsu ɗan ƙasar siriya ne amma saudiya yake zama wanda kuma yana da littattafai kuma ina ganin gidajen tv daban-daban yana gabatar da karatu haƙƙana ta ikra za ku gani ana gano shi malami ne mai farar riga da farar hula ya ce wannan sanadi na cewa ana barin furja kaf cikin ilmul qira'at bai tabbata ba don haka daga yau kun san musamman malaman musabaka suna ba mutane wahala sai ka ji ya ce in ka ce tarmihim bi hijarati tarmihim bi hijarati babu shi wanda ya ce kuma akwai to ya kawo sanadi ingantacce domin ita ƙira'a riwaya ce ba ra'ayi ba ne ina fata ana fahimta ta wanda ya ce a akwai shi sai mu ce to kawo sanadi ingantacce inda akwai shi ba harkar rigima ba ce mun gane wannan ko to don haka wannan babu shi wallahu ta'ala alam hukumci na gaba hukumci na mimun da nunun almushaddadataini mimun da nunun idan suna da shadda idan suna da shadda idan ka ga mimun da shadda ko nunun da shadda duk harafin da ka gani da shadda harafi biyu ne amma da abin da yasa an ka fitar da su ba a ce ma mutamathilai ne ba asalin shi mutamathilai din ne an gane ko wato idan mimun tana da shadda ko nunun tana da shadda mutamathilai ne misali dan mu gane da kyau idan aka rubuta aljannatu haka aljannatu asalin shagai aljannatu haka yake asirin shi to kaga in ka dibi nuru sakina ba da hannu ai digami ne to amma wannan saboda nunu sakina cikin kalima guda ta haɗu da uwarta kun ba ce mai idgham mutamathilai ba dan ka gane sai an ka ce maka al-mushaddadatayn haka ita ma mimun idan ka gane ta tana da shadda misali summa harfi na summa asalin shi haka yake summa kaga bi musakina ba da halmi idgham mutamathilai ita ko nunu sakina ba da hannu al'idgham shi kenan amma saboda shadda ɗin ana hankalta mata to sai an kace maka nan hukumul mim wan nun al-mushaddadatayn hukumcin su gunna ce hukumcin su gunna ce gunna kuma wadda take miqdar harakatai tana da haraka guda biyu misali aljanna aljanna غنى مقدار حركتين مثالي مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة النون المشددة حكمها الغنة مثالي مثالي لقبا الجنة من الجنة والنار من الجنة كجنة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله سيكما ميم ثم ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره سي مثال نبي لما ولما جاءت رسلنا لوطا بهم ولما ميم والنون المشددتين حكمهما الغنة مقدار حركتين duk inda ka ganshi haka ne hukuncin yake kowace sura ne a cikin kowace aya ka ci karo da wannan hukuncin hukuncin sake ga ba sani ko muna fahimta ba to sai abu na gaba shine hukuncin al ta ma'arifa ita ce hukuncin da za mu yi kokari mu ɗauka sannan mu karkare wannan karatu al malamai sun kasa ta gida biyu za ka gane ta tana mai mituwa cikin alkur'ani akwai al da sun kace sunanta kamariya al ta kamar ta wata akwai al shamsiya ta rana nan ba ana nufin wagga alba rana ta dauke ta wagga al shamsu ta dauke ta wagga wata ya dauke ta a'a in an ka ce al-qamar lamunkin ana karantawa da ita to duk lamunkin da harafin da in ya zo bayan al ana karanta lamun to sai a ce allamul qamariyya duk harafi wanda ya zamanto a shams wata duk harafin da ya zo bayan in alta zo ba a karantawa da shi to sunansa a shamsiya shadda kuma bambancinsu ta fuskar rubutu allamul kamariya al zaka ga an yi wasali an sa an yi malamun sukuni amma ash-shamsiyya ita lamun baka ganin ta da wasali sai dai harafin da yake na gabanta sai ai mai shadda don mu gane to ga su ita lamul kamariya kamar da suke cewa allamul kamariya tana da wato harufa ga su da alhamza da ba'un da ghainun da ha'un da jimun da kafun an gane ko da wawun da kha'un da fa'un da ainun da ƙafun da ya'un da mimun da ha'un ha babba shi ne sun kace za ka ce ibri hajjaka wa khaf aqima ka haddace wannan jumla ibri hajjaka wa khaf aqima ibri hajjaka wa khaf aqima ibri hajjaka wa khaf aqima ibri hajjaka وخف عقيمة سكا حدث wannan حرف اللام القمرية كا حدث su da izinin Allah ibghi hajjaka ma'ana ka nemi kai aikin haji shine ibghi daga baga yabghi yana nufin ya nema ba baga yabghi ba yayi ta'addanci domin baga yana daukar ma'anar ta'addanci faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah ko baka nan bane kuma baga wani lokacin na nufin nema ma na bugi hazihi bida'atuna ruddat ilaina to tunda mun ce harafi goma ga sunan sha hudu ko sha biyar don haka harafi sha hudu kenan alhamza in altazzo bayan alhamza lamul kamariya ce sai a tadda wato wannan lamun kama al'an'am ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inna lakum fil an'ami la'ibara wa inna lakum fil an'ami kaji fil ta bayyana kamar ka ce alƙamar sai abu na biyu sai ba'un ibri ba'un albarru innahu huwal barrur rahim ke suratul tur sai ibri ghainun al-ghamam
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى سي الحميم ابغي حجك حاء الحميم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم سي الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة الجنة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر بأت إنا أعطيناك الكوثر أأ سي الولدان الولدان كلمة الولدان
tana wakiltar harafi na wawun sai alkhair alkhair alkhair alkhairi kenan sai alfitna fa'un kenan ibghi hajjaka wa shine alwildan wa khaf kha'un alkhair fa'un khaf alfitna عين عقيمة عين العافين سيقاف القمر ودى إتتي أنك لام القمرية أقياء اليوم سيميم أقيمة مه ميم المال سيكما أقيمة هاببا الهدى to waɗannan su ne haufa na allam da ake kira alƙamariya kuma ana nufin alƙamariya irin yadda lamunta alƙamar take tafiya ake karanta ta ake mata sukuni haka ne su ma waɗanda ake yi musu mun gane wannan da kyau ko yawwa duka waɗannan kalmomin suna na cikin alkur'ani alwildan وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة الخير وإنه لحب الخير لشديد الفتنة ko ba haka ba wal fitnatu ashaddu min al qatl kuma wal fitnatu akbaru min al qatl al afin wal afina anin nas al qamar wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjun al qadim sai al mal ko ba haka ba al malu wal banun زينة الحياة الدنيا سي الهدى وندكما إتما كلمة الهدى تذتيا القرآن إن علينا للهدى ده سورنسو to hukumci na gaba sai hukumcin lam ash-shamsiyya ita lam ash-shamsiyya tana da nata haruffa shine sai malamai suka yi baituttuka ko mu ce baiti yadda za ka haɗe su gaba ɗaya sai ka haddace sai ka ce tib thumma sil rahiman tafuz za ni'am da su a zandin zur sharifan للكرم شكرا حرف اللام الشمسية سنتكا طب طب ثم صل رحما تفوز صف ذا نعم دع سوء ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم كريك ونن طب ثم صل رحما ضف ذا نعم تفز دع سوء ظن زر شريفا للكرم طب daga tsaba ya tsibu ne ka kasance mutum na gari sun sil rahiman ka sadar da zumunta sadar da zumunta shari'a ta yi bayani akai akwai ayoyi da hadisai masu yawa tafuz to za ka rabauta duniya da lahira inda kai mumini ne dif zani'am min dafa ya difu shine ka karbi bakuntar zani'am ma'abucin ni'ima mutum nagari kenan shine an mabucin ni'ima da su a bannin kamar mummunan zato abinda duk babu hujja a kan shi zur sharifan ka ziyarci mutum mai daraja lil karam saboda karamcinka to kaga tsif sai ka ɗauki ta'un thumma sai ka ɗauki sa'un sil ka ɗauki sadun rahiman sai ka ɗauki ra'un tafuz ka ɗauki ta'un dif ka ɗauki dadun za ka ɗauki zalun ni'am ka ɗauki nunun da ka ɗauki dalun su'a ka ɗauki sinun zonnin sai ka ɗauki za'un zur sai ka ɗauki zayun sharifan sai ka ɗauki shinun lilkaram sai ka ɗauki lamu shi kenan haruffan lam الشمسية نا الأقمرية ابغي حجك وخف عقيمة حرف اللام الشمسية طب ثم صل رحما تفض طف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم مثال كمثالي الطاعة الطاعة kaga sai anka ce الطاعة ba a ce al-ta'a ba al-ta'a a sai anka ce al-ta'a as-sakha da al-tamma dukkan waɗanda harufa da muka kawo idan alta zo bayansu to lamun ba ta tashi sai a je harafin na gaba sai a yi masa shadda misali fa'iza ja ake soha fa'iza ja ake so ba a ce ja atilla ba a ce ja'atil sai aka ce ja'atis sakha ko al-qammatul kubra fa idza ja'at al-qammatul kubra ba a ce fa idza ja'atil qammatul kubra to ƴan uwa wannan shine hukuncin lam ash-shamsiyya da allam al-qamariyya a lokacin da muke karatun wato alkur'ani mai girma ba mu ja larabcin ba amma dai mun faɗi hukuncin yadda insha Allah ta'ala za a fahimtarsa nan za mu dakanta sai darasinmu na gaba insha Allah ta'ala na za mu tsaya a nan dai إن شاء الله تعالى درسينا قبل سنوزون قدورا بإذن الله تعالى أبنى مكفتا يضمن توليني الله شبا ملادا وأن مكي كسكركم الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته